wannan littafin daga marabban gwamna na ƙasa. Ok, to afan nan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رؤوس رحمة للعالمين على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أسعد المجاهدين اللهم سدد جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أضل وأظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مديو شندر سمنا للتاسم النهج الحميد فيما يدعو على المقدم والمدير لمولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه cikin bayani akan haƙiƙa ta al-tariqa tijaniya za mu tashi a safha na 77 wato shurutu as-sihhati sharuɗoɗin ingancin ɗariƙan mutum ko ɗari wato ingancin wurti kai yi wazifa ko ya zikirin juma'a ko kuma ya la- ah, wato ya yi lazimi ko zikirin juma'a ko wazifa ya ne ne zai samu ingancin su shine na farko awwaluha at-tahara min al-hadath al-akbar na farko shine tsarki daga wato kari mai girma aw al-asghari ko ko kari karami hadasi babba shine janaba da abin da ya shafe sa shi kuma al-asghar shine bawli da kuma da sauran su shi ma بالماء دا وشروع أو بالتراب على الحد الشرعي أليس إياك تشريع ثانيها نبيوسو شين أش الطهارة من الخبث شاركي دقا دولة شين نجسة باوش تكتل بذكين متون وتتتأ متون شين جسدا قري وثوبا لتفا ومكانا آه، جسدا جكي wasauban abin da ya shafi tufa wa makanan da guri mutum da zai yi wannan ibadan dole su zama su ma suna da tsarki shi ma biya- bisa iyaka ta shari'a mana yadda za ka yi ka yi sallah to haka shi ma za ka yi wazifanka ko laziminka ko zikirin juma'a tsarkin duka ɗaya ne sharaɗi ne salisuha satrul aurati alal haddil maqlubi fi salati suturci al'aura bisa iyaka da aka nema a sallah shine mutum in namiji ne daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa ya tabbatar cewa ya suturto idan kuma mace ne dukkan jikinta aka ce al'aura ne ta rufe jikinta ta yi wazifanta ta yi zikirin juma'anta ta yi wato laziminta rabi'uha na hudu su shine sarkul kalami ibtida'an wa dawaman barin yin magana tun farawa kuma da bisa dawwama har mutum ya tsare illa li udrin sai dai dan wani hanzari fala yadhuru al-qalilu kadan ba zai cutar ba kal kalimati wal kalimatayn kamar kalma ɗaya ko biyu a sana'ahu wato tsakanin sa wa amma al-walidani fa yujibuhuma ala qadri ma yatlubani su ma'aifa mutum zai ansa musu gurgudan wato yanda suka nema idan mutum yana wazifa ma'aifi shi ko ma'aifiyarsa su ki kira sa to ya ansa wannan babu laifi wa yubna ala ma taqaddama wa yabni ala ma taqaddama lahu idan ya gama abin da zai shi bina'i kuma daga inda ya tsaya tsayar nan sai ya dora wa kadhalika hukmu zawjati ma'a zawjiha haka nan hukuncin mace tare da mijinta ita ma idan mijinta ya kira ta ta ansa ta biya mashi bukatun shi sai ta zo ta yi zina wa kadhalika tajuzul kalimatu wa nahwanil akhi in lam tusid al isharatu haka nan kalma guda ɗaya kamar ta ko biyu kenan ya halatta ga ɗan uwanka idan isharar da ka masa ba ta fahimta ba malamai sun ce inna hukumar shekhi hukumar walidai ne hukuncin shehinka shi ma hukuncin iyaye idan shehinka ya maka magana to kada ka ce masa in ko makamancin haka kai ta nahnu ka an samu shi ko waya na iya istifal za ka daga sai ka ji menene yake bukata khamisuha sharaɗi na biyar ɗin shi ne niyyatu qira'atil wirdi yin niyyar karanta lazimi aw al wazifati aw dhikrin jumu'ati wa alayhi ta'yinu waqtil wirdi wato ayyana lokacin wirdi ya waje gare shi bi sufin aw masayi amma ba dole mutum sai ya ce Allahumma inni nawaitu wato wirdi al masa'i ko wirdi al sabahi ko nawaitu alwawifata ko zikran du'ata ya yi talaffuz wannan ba daidai ba abinda ake nufi kada mutum da ya zauna ya yi lazimi ba tare da ya yi niyan fa zai lazimi safi ko na yamma ba wannan shi ne ake nufi in kuma ya furta kan ma ba laifi ba ne amma babu shi anniyatu alqasdu balla budda فمن ترك شرطا من هذه الشروط دون بيبر شرط ديجك ودن الشرط دي بيار وجبت عليه الإعادة واتو ميدا وردنسا يا وجب غريش ولا تخفي نية مطلق الذكر نير واتو سككن ذكري بازي ودا تربو تنكو يزونا دنيا يين ذكري كو شين وظيفه kawai lazimi wannan niyyar ba za ta isa ba bal la budda min qasdi al-witti dole a niyyar lazimi aw al-wazifati walau talaffaza bil ladhi yuridu ash-shuru'a fihi fawasi'un kaji idan da zai furta abin da yake wato son fara shi to shi ma yayin wata babu ne amma ba haka bane yawa sai kuma shurudu al-kamali sharuɗoɗin kamala wanda in an same su to alhamdulillah rukuni ne babba in ko ba a samu ba ba laifi ba ne. Awwaluha istiqbalul qiblati sharɗin kamal shine fuskantar alqibla hala qira'atil awradi lokacin karanta wurdukan naka illa li udrin sai dai wani hanzari ka safarin kamar tafiya kamar mutum yana kan mota ko yana tafiya a doki ko yana tafiya a kan jaki ko yana tafiya a kafa zai iya yin zikirin juma'arsa zai iya yin wato laziminsa zai iya wato wazifansa sai dai a lokacin jauhara shi ne ba zai yiwu ba shi da ya je marra ta bakwai to dole zauna sharaɗi ne kuma bakwai ɗin da yi in yana tafiya ɗin ya tabbatar gurin da yake takawa ɗin mai sarki ne in kuma shi da wannan yaƙini to sai salatul fatihi kafa ashirin maimakon jauhara kafa sha biyu mun karanta su a baya وذكر الجمعة إلا للمنفرد سيد وليس ذلك في الوظيفة بكسن شيء وظيفة وذكر الجمعة إلا للمنفرد سيد متن شكله ba zai kuna tafiya kuna jam'in wazifa ba ko kuna jam'in zikirin juma'a ba sai dai mutum in shi kaɗai ne yana tafiya to zai iya yin su li'anna tahliqa dan yin halka da'ira kenan wa tarabbu wa tarbi'a ne wato a yi halka ɓangare hudu shi ne fokona ne ko yawa za a yi halka da'ira haka ko kuma a yi shi murabba'i to yayi li'anna at-tahlika wa tarbi'a wa saffa ko yin sahu sahu bayan sahu kenan ja'izun ya halatta bila habrin ba tare da kuma wani hali ba kowanne mutum aka yi guda uku ne in ma a yi halka in ma a yi tarabbu'i tarbi'i in ma a yi wato sahu saniha aljulusu li qira'ati yurji bayan fuskanta alqibla mutum ya zauna lokacin da yake karanta lazimin sa wal wazifati illa li udrin min al a'zar sai dai da wani hanzari cikin hanzarori fa yaqra'uha wa law ma'ashiyan sai karanta shi ko da yana tafiye bi sharti an yakuna ma yamshi alayka tahra da sharadin abin da yake tafiya a kansa din mai sarki ne salisuha na ukun su kaunul makan alladhi yaqra'u fihi alwazifati wa wazifata wasi'an kasance gurin da zai karanta wazifansa din ya yalwa yana da yalwa bi haisu ya sa'u sittata ashkhasi yanda zai iya yalwantan kamar mutum shida in za su zauna wa Allah yulani sa shay'an min al-aqdar da sharadin ko ba zai taɓa wani abu na kazanta ba to ba a karanta shi a wuri mai kunci sosai eh rabi'uha al-jahr bi qira'ati al-wazifati bayyana karanta wazifan wa zikri hailan fil jum'ati ma al jama'ati in tare da jam'i ne duk za a bayyana wala budda min al israri babu kuma fa min al israri boye wa lil munfaridun da ya kade ta fi jami'il azkari a dukkanin su khamisuha na biyar din su tartilul awradi jeran tasu wa adamul isra'i da kuma rashin sauri al mukhilli wanda yake tauye bi ba'd al hurufi wasu harufofi ana yin su a yi tartil amma kamar zikiri wato la ilaha illallah la ilaha illallah wani ana kai sauri amma shi ma saurin da sai ba laifi saboda man atani har wala san kaji man atani yan shi a taitu har wala san kaji wa amma tamfid wal madd kaga ja fi ghairi mawadi'ihi ba a wurin sa ba akwai mudud yawa yawancin su mudud mad tabi'i ne مد الطبيعي كما حركتين نه يوا كما لا إله إلا الله إن كادوب لا إله إلا الله كاجا أقوي بدا أكنيكو to kaga wannan za a ja shi harakata ne shine in ya wuce harakata ne to kaga ba guri shi bane ko duk da la ilaha zai iya zama ja'izi ko yawwa akwai fuska awil lahnu al-fahishu koko kuskure mummuna allazi yafsudu ma'ahu al-ma'na fa haramun wato kuskure mummuna wanda har ma'ana za ta bashi tare da shi shi ya haramta mutum ya ja ko ya bata zikirinsa ko saurin da zai sa har salatin fati ko jauharar sai baci to wannan haramun ne dan haka mutane sai a kula wasu za ga suna ta irin wannan sauri ina za ka je ne wannan farau da miriyadul janna hilabu zikiri ko to kana zaune a cikin dausayin aljanna ana jalisu man dakar ko kana irin wannan yanayi bai dace mutum yana tunanin wani abu da zai gaggawa a kai ba sadisu da shidan su shine as-subhatu li dhabtil adadi rike carbi saboda kiyaye adadi fa ina min shi'ari salihin wal arifin wato take tarbiyara daga cikin alama ta bayan Allah da masana Allah kamar da muka karanta a cikin al-yaqu fil farida wato menene shi da zai yace wa qad kana shaykhuna yulazim yulazim subhatan fa inna ittikhadaha shi'arul a'immati dike ce shauti jali kullu yana lazimtar tarbiyya daga cikin karamin shi ba an ce duk abin da shauti jali yake baya hana shi jin tarbiyya an gane duk abin da yake kuma sai sani kafin ga ko ni ko diwa ne shi na taɓa karantawa ya ce lokacin da suka je wato kaula da awwal marra ya ga shehu ibrahim ya sarar da lantu da abin da yake ba dai da jantar masa ya ce ana ya tabbatar shi khalifan sai abu da tijani kaji ba abin da yake juyar da su ga jantar su kuma an ce shekha ya zo da shekha gibir ya same shi na abu guda biyar a lokaci ne ko yau mun sha faɗinsu daga ciki akwai jan carbi akwai musafaha akwai koyarwansa kuma yana cin dabino ko duk waɗannan abubuwan ya same shi na abu a lokaci guda ɗaya na yi kuma in ka kula maulana ɗin ma ai jan carbinsa ba ya tsaya yawwa da abu da yake za ga ba ya tsaye da jan carbinsa to wannan cikin kusancin Allah suke samun wannan karama babi ne na karama ba babi adi ba ne nesa taglidiya fa inna ittikhadha shi'aru al-a'immati su imam nawawi su ibn hajar ba sa rabuwa da tarbi kamar maganar su shehu junaidu kan wannan ba a maganar su ko su sai da fatima su abu huraira eh da wannan duka ba sa rabuwa da shirme wanda imam suyuti har ya littafi ma akan talbidi in mutum ya duba alhami lil fatawi zai samu wato risalar shi akan talbi almin hafi asli as-subha sunan risalar a ciki zai samu eh ko maulana an tambaye shi sai a towa wannan ai shi wato da shi ai iri dabtul adas yace asalin komai halacci ne al-aslu fi kulli al-ashya al-ibahatu ita saboda haka za ka yi irge ne da shi yace sai hani ya zo shi kullum sai a ce karbi haramun ne wannan duk da ma wannan matsalan babu ba iskali a cikin ta mutum ya ce ba zai rike tari ba zai ga asaran da zai yi eh dama mutanen jiddu suke mu'amala da carbi ai ba ashabu al-ghaflati sabi'uwa na bakwai a sukunu lokacin karanta wirdinka nutsuwa wal hudu'u shi ma nutsuwa min al-ibtida ila al-intihai tun daga farawa har karshe shi sample din wato wazifa ko zikirin juma'a shine sallah idan dai ya mutum ya dubi sallarsa zai ga tun daga farawarta har ta babu wasa a ciki wato girmama Allah ne a ciki kawai da nutsuwa da sauran abubuwa da so da zikiri wannan haka yake shi ba eh walaysa al-ittirab wa ar-raqs bi ja'iz fi tariqatina at-tijaniyati ash-sharifati yace raurawa da kuma rawa bai halatta ɗariƙar shi tijjani mai daraja ba. Akwai wasu mutane wanda ba sa bambanta ɗariƙar tijjaniya da sauran ɗariƙo. Ita ɗariƙar tijjaniya mu'assasatun alkitabi wa sunna. Amma wasu turuƙin sun gina akan wasu kiyasoshi ne wanda za mu karanta a gaba wanda za a kawo magana a kan rinsa ido wanda su imama Ghazali suke gani idan mutum ya rinsa idonsa zai iya taimakon sa zuciyarsa ta taro guri ɗaya. to inda haka ne me yasa a sallama ce a rantsi da wanda an kirga shi a cikin makro to saboda haka kar kai tunanin cewa wai in kai rawa zai kara zuciyar ka wani abu babu abin da zai kara mata mutum ya samu ladabi da girmama Allah shine abin da zuciyarsa take nema kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ya rawa sahabbansa ba inda suka yi rawa shi Ahmad Tijani ba inda ya rawa Sheikh Ibrahim ba inda ya rawa halifofin sa bayan da suke rawa bayan da suke raurawa ba har ma suke sha idan kokowai ya cika to ai ba za ka ga yana raurawa ba ko da lokacin da ka an dauko ruwa sai ga abun yana haka haka to alaman bai cika bane ko to saboda haka mutum in zai zikirin sa ya nutsu ya fuskanci Allah ne girmama Allah ne a ciki babu batun wasa a ciki saboda haka dariƙar tijjaniya rawa haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta rawa tun a zamanin Musa Samiri. Sheikh Ibrahim ya fado na cikin tafsirin sa yanka duwa. Amma idan mutum ya fita a halin sa kuma wannan ba a magana a kace. Wa in sakara wa in wa in raqasa sakarano aw tara da sakaran aka ce ai ba sahiba. Mutum yana cikin wa'ayi nashi wanda ko kaya ya soke sa ya sani ya zai ce zai rawa a cikin ibada kuma za a kafa hujja da wannan sakaran mutumin da za a ba shi hanzari a cikin zikiri ya rawa ba tare da an ce mishi ba haramun ba ne ko da takobi ka buge sa ba ji in ya faɗa da wa'ayahu li fana shi zikir to wannan ba za a ce komai amma shi kansa idan ya dawo a cikin wato sahun shi to rawa ya haramta wanda Sheikh Ibrahim ya a cikin diwanin shi ya faɗa yace warqusu law anni fatan yuhsin rasa ta an ce fata din ba yana nufin wai matashi wannan ba bi ma'ana da bai samu kamala ake nufi ba wanda bai samu kamala a cikin wato kusanci da Allah ba za ka samu matashi ne amma shehun ne ko da saboda haka waɗannan ayyuka ne wanda ba su samu kamala ba ne kuma a kamalan cikin fana'i za su samu wannan ta wannan su uzur nasu wadih akwai lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu daga cikin sahabbai su kulan musu wato za su kwanta makiya sun zo suna harbi su wannan yana sallah bai ba sani ba sai da wannan mai bacci ya ji fada yake biya ya farka tukunnan ya san ya ga wannan yana sallah an harbe shi da kiyo bai sani ba to wannan shine hali da ake shiga na jazbu mutum kusanci Allah ya yi rawa amma dama malam za ka fara zikirin ka da rawa da tsalle-tsalle da kaɗe-kaɗe wannan dukkan su haramun ne saboda haka mutane su tsarkake ɗariƙar sha'awa da tijani kar kuma su zawo sha'awa da tijani zagi dan duk tijanin da ya za jawo sha'awa da tijani zagi ko ɗariƙar sha'awa da tijani to wallahi azai abin da zai gani ya wuce tunaninsa don me annan sallallahu alaihi wasallam yace inna min akbari kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi suka ce ta yaya kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi kana yusubbu ar-rajul aba ar-rajul fa yusubbu abahu wa umma mutum ne zai zagi iyayen wasu sai wace shi ma zagi iyayensa to wannan da ya jawo iyayensa zagi kawai tamkar ya zagi iyayensa ne to duk mutumin da ɗarika shi a madar tijani ta haramta abu wanda musulunci ya haramta shi zai zo zai yi kuma wanda ba sani ba su zagi shi tijjani ko ɗariƙarsa ta ga ya jawo wa ɗariƙar tijjani ya zage kuma ya jawo shi tijjani zage saboda haka wannan kadiran ya wuce tunani ba saboda haka muna gaya duniya duka da kiɗa ganga algaita sarewa gurmi garaya da wato molo da sauran abubuwa da duka waɗannan alaɗin yadda suke a musulunci haramun ne to haka suke a tsarika shi a madattijan haka kuma rawa babu a cikin tsarika shi tijjani idan wasu tsariku suna yi muba wannan tsakanin su da kansu ne mu ba mu san wannan ba amma abin da shi tijjani giyar tsarikarsa wannan shi muka sani babu wannan ko da da wasa maulana an taɓa tambayarsa ya ce shi tijjani ya taɓa jin wani yana ya fara rera zikiri rera zikiri ba wai kiɗa ba shi tijjani musu tsawa za ku mai da zikiri wasa ne duk da za mu karanta waɗannan abubuwan ta waɗannan abubuwan kwata-kwata ba musu a tsarikar tijjaniya zikiri ukun nan ne da kuma mutum intisalul awamir wacce na nawahi babu rigi babu ƙari ka zama abdullahi shi na ɗariƙar tijjaniya take kai وليس الاضطراب والرقص بجائز في طريقتنا التجانية الشريفة أما كما وند سكي جنين شوى ونن كده كده بسونا بيجي نينا زونا أسانو شكرا بقوي باب جدا زا أش جدا دي شهنين با وند بسنية باب تلايوني شهي بيكي ونا in ka je gidan shekh salga ina da abokai gidan shaha atiku ina da abokai gidan shaha alkalan sauri shi usman ina da mutane gidan shi tijjani muna da wanda muka san su babu a cikin ƙwariyar zamiya in ka je madabu muna da mutane wasu mutane ne wanda kawai karazibi suke tafiya sun ga wasu suna yi su ma suke a tsarikar ma su ba su da mahal kawai wuce yin intima'i ba to su suke yin waɗannan abu wasu kuma suna gani sai su ai ɗariƙar tijjani haka take amma babu wannan a cikin ɗariƙar tijjani shi tijjani ya haramta shi ya yi gargaɗi sosai a kai ce sami ma'ana takwas istihdaru ma'ani alfazi azzikri lil qadir alayhi halarto da ma'anoni na lafuzan zikiri ga wanda yake da iko a kai bi ma'ana wanda yake jin larabcin ko wa illa fal yusmi nafsa in ko baya ji larabci to dai rika jiyar da kansa abin da yake yi wal yuqayyid fikrahu ya dabaibaye tunanin sa min al jawalani wato yawo fi umuri duniya cikin lamuran duniya hatta yaqwa nuruhu har hasken sa ya karfi wa yatimma huduruhu wato halarto wasa ta cika wadalika min akmalil ahwal wato yin zikiri a wannan yanayi yana daga cikin mafi cikin halaye kamar yadda hadisi da hanzala ya faɗa na faɗa hanzala ya ce idan muka ga gaban ka annabi in kana yi mana zikiri wato tunatarwa sai mu ga kamar a ga aljanna ga wuta an mun tashi kuma sai ba mu gaba haka bane ya ce to da wannan halin za ku same ta ku dawwama a kai kuna zikiri ya ce mala'iku ne za su bi suna haɗa hannu da ku a gidaje da layi saboda haka yin zikiri da huduri مولانا رضي الله عنه وذلك من أكمل الأحوال tafi'uha na taran su istihzaru annaka jalisun bayna yadil qudwati wato ka kudurta cewa kana zaune a gaban wato koyinka shi Ahmad Tijani ko kuma wato shehinka ko kuma wal afdalu min zalika istihbar annaka bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ma gaban annabi yanzu misali mutum ne baka aiki to wannan mutum in yana wannan gurin kaga zaka yi tukarin aiki sabanin yadda in baya nan to daga cikin an tabu da Allah ka annaka tara idan ka samu kamar kana wazifa tare da shekinka ko kana zikirin juma tare da shi ko shi a madar tijani ko annabi ai zuciya za ta taru guri ɗaya to wannan zai taimake ka ka samu murakaban Allah wanda shine zai baka mushahada wa zalika li ajzi al-bashar yau ga mona ya kisa ne yace dan gazawar mutum ala tahaqquqi a an tahaqquqi gabarin tabbata bi maqamin ihsani wato maqami na ikhlasi alladhi huwa yushahidu fihi al-abdu rabbahu wanda bawa zai ga ubangijinsa fi ibadatihi abotarsa ka annahu ka ayyarahu ka annahu yarahu ina gani ka annahu li qawli alayhi salatu wassalam al ihsanu wato shi kyautata ibada shine ikhlasi an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah tamkar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qul i'malu fa sayara Allahu ورسوله والمؤمنون عاشرها نقوم الجلوس كهيئة الصلاة mutum zai yi wato wirdinsa ya zauna kamar yanayin wato sallah fi qira'atil awrad wajen karanta wirdinka bi waqarin tabbata wa sakinatin da nutsuwa al wirdu ka salati lianna sukun al zahiri dan nutsuwar wato zahiri unwanun unwanu ko alama ce ta sukuni al batin nutsuwar wato boye zuciya akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana sallah yana mummotsa yace ai da zuciyarsa ta nutsu ga umma za su yi wa huwa shimatu ahli yaqin wato dabi'a ce ta mutanen wato yaqini wanda in sun tashi suna bauta kai ma dukkan rayuwarsu ko eh wa yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama suna cikin nutsuwa ko da tafiya zuwa sallah ba a yarda kai gudu ko ka yi sauri in ba a raka ta ƙarshe ba saboda tafiyar naka ibada ne kuma za ka je ibada ne to abin da ake so nutsuwa da girmamawa wa sifatu qari'il wirdi sifan ko mai karanta wirdi an yaji sa ala ala hay'atil mazkurati ya zauna a yanayi da aka ambata na sallar mustaqbilan lil qiblata yana fuskantar alqibla wadi arrahatihi ala fakhidihi mutliqan ya sa tafin hannunsa akan cinyoyinsa akwai zal فخذيه مفرقا ياسا كي كفا كأنه يستمع إلى درس تمكرنا سوران درس وكفى بالأذكار درسا مولانا يش أي درس أي ذكر يا كي يا يسكون وكي درسي لمن عقل أما جوان بيك لهنكني إذا كان جي كراتو ذاك دونا دمال مني كو إن كان ذكري فذاك دونا لألا كو الذكر من مشهور الولاية من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في منع ذكرت في منع خير من منعي الذي ذكرني فيه ko ana jami'i shi man zakari da wannan mun ambata to mutum ya zauna da Allah kaji ai wannan babu darasi da yake wannan wala yughannu bi ainihi kada rinsa idon sa alama rajahu shaykhuna atiqu wato kada rinsa idon sa akan wato abin da shi atiku shehin mai rinjayar fi rihlati ila ila fasil فقد أوضح أنه ليس من آداب طريقتنا شو تجا شو شو أتيكو كانوا wato ya bayyana cewa din sai ido da su sho da zifi suka kawo to baya daga cikin ladabin ɗariƙar titaniya ajiyar amma su sho da zifi ka sun kawo shi kuntu maulana shekh yake walamma kana turuqul awliya kulluha ta'malu fi maidanin wahidin yace yanda dukkan ɗariƙun waliyi suka zamanto suna aiki ne a fage guda huwa tasfiyatu nufusul muridin min al-abdar wato tsarkake rayukan muridai daga wani gurbata tasahala ahlut turki wato ma buta bari sassauci fi naqli wato dauko ma yarawnahu mula'iman abinda suke ga yana daidai da min adadin turukin ukra ila tariqatin abinda yake daidai da wasu tariqu zuwa ga tariqan su wa kana hadha huwa sababu fi idkhali hadha ash-shart fi kutubi at-tariqa at-tijaniyya to wannan sababi shi yasa aka shigar da rinse ido a cikin lisan tariqa at-tijaniyya fa nassa ala annahu شرط كمال صاحب الفتح الفتح الرباني وأتو يا بيان شوى شرط كمال وصاحب الرماح شيء عمر الفوتي وغيرهما ده سورانسو ولقد رجحه الغزالي كو غزالي يرواتي إمام الغزالي يارن جاير بالنسبة للسالك السائر dangane ga wanda ya shiga hanya zuwa ga Allah mutafakkiri mai tunani fi malakutillahi ta'ala cikin sarauta Allah bi annahu asra'u zai sai da shi ya fi sauri fi jam'in hafiz taro tunani wa tamirin kal da kuma haskaka zuciya to misali yanzu kamar halwa an ce idan zaka shiga ka shiga guri mai duhu to abin da yasa aka ce ka shiga guri mai duhu wai tunaninka ba zai tafi ko ina ba idan za ka ga wani abun shagaltarwa ko wani haske da zai tafi da kwakwalwanka kawai abin da kake shi ka shagaltar da to wannan shi su imamu gazzali suke gani cewa mutum idan ya rinsa idonsa to zuciyarsa kawai za ta taro guri ɗaya ne shi yasa su suka faɗi wannan eh amma maulana ce wa man nazar ila halatil khushu'i al-matlubi fil ibadati duk wanda ya dubi halin wato khushu'i da aka nema a ibadoji duka wa rasu as-salatu yace saman su shine sallah yace wa yukrahu fiha tagmidul aynayn eh wawul da za shi da shi yukrahu fiha تمهيد العينين إذا لم يعد تغميد العينين من محاسن الآداب في سائر العبادات مطلقا ko ba irga rinse ido ba a wani abu wato na kyawawan laduba a cikin sauran ibadu duka duka kowanne ibada za ka yi ko dawafi ko sa'ayi ko tsayuwa a arfa ko sallah ko menene ba ce ka rinse ido ba والامر سهل yace amma lamarin mai sauki ne sun mai yuzu laka fi julusika yace ya halatta gare ka a zaman ka at-tarabbu mutum ya zauna wato zama na tarabbu'i shine zauna ya shimfida kafafuwansa kamar haka kamar zama yadda irin wannan bare bari suke ina ya san girma ningi na ne kar a ce na zagi ningi na ne saboda haka irin zaman na girma da suke wannan shine tarabbu eh waye sai kuma me yace wal isa'u dama akan dunduniyoyi wanda kurmi ne a cikin sallah eh shi a sallah ba a so mutum ya zauna a dunduniya saboda na daya akwai tsawaita zama kaga akwai wahala na biyu kuma ta yi alwalan ma ta warware sai dai mutum idan yana da wani larura sai ya zauna akan dunduniya wanda matasa yawanci suke suna sallah eh ai al-julus ala al-akibain zama akan dunduniyoyi ومن يضر به الجلوس على هيئة ما دون دا زما أكن ونين يكي توتر دشي تركا إلى غيرها سي بر ونين يكوما يا هلكا أو كيف ما تيسر له كوكو ينزي سواد الجريسة إن كان عذره من مرض إذا هالجريسة من يزمن تو توتاني أو أذن بجسديك وني توتاني يكي بكيفا ومما عد من شروط الكمال الافتتاح بالمقاصد المعهودة daga cikin abin da aka kirga a sharuɗin kamala shine bude wato wazifa ko lazimi da wa zikirin juma'a da mabudai da aka saba inda ba'd ahli fariqati suna fara da wasu ayoyi da suke kudaitawa akan zikiri amma wal yakun fi ilmika anna al maqasida laysat min tariqati da zamanto a sani ka wannan mabudai da ake yi ba sa daga cikin tariqan mu إنما هي من استحسان بعض أهل الطريقة سواء شين كوتا تاواني لو سو بدك تسمى الطريقة وليس مما أدخله أهل الطريقة فيها بعد الشيخ بمعدود فيها دعوا أن متانا فيك شقود شكو ما يشوف تجانت وما يرجع شيء كم طريقة ولقد اشتد الخلاف مؤخرا بين أهل الطريقة التجانية في بلاد شاه yace sabani a ƙarshe ƙarshen nan ya tsananta a tsakanin tijjana a ƙasar chadi حول هذه المقاصد ودنا واتو مبودي هل هي لازمة أو غير لازمة شو دول نكوبا دول با وجوابنا واتو أنصر مولانا إيشي هو أنها غير مطلوبة في الطريقة إيشي وسؤال بقى ميليس بما ولكن فعلها ولكن فعلها la yubtilu shay'an yin su kuma baya bata komai wal ittifa'u bima wasafahu shaykhu wahdahu aula amma isuwa da abin da shi tijjani sifanta shi kadai to ya ya fi dacewa wala law alaman tamassaka biha babu zargi ga wanda ya rike waɗannan mabudai amma ma ilmi bi anna laysa bi shaykh radiyallahu anhu ba sa da gudun shi tijjani hadi ashariha wato na sha ɗaya kenan عدم التقليد في الذكر rashin cuɗanyawa zikiri kamar da muka yi a baya ba a yi tartil na shi ko wattalhini da kuma wato rera shi wal khuruji wal khuruji bihi da fita da shi al hududi zikr wato iyakokin zikiri wa tilawati ila haddi tawashi at tawashi wal azani a da shi zuwa ga iyaka ta wasu wake-wake zikiri ne ake yi amma kuma ana yi rera shi rera wanda ya maida shi waka to wannan ba a so ko qur'ani ma ba a so kamar tanzimi wannan da ake akwai malamai da musulmai da shi ba ko warattilil qur'ana tartila saboda haka a bibiyar da shi babu wani kamar waka ba mai da zikiri waka babu girmamawa fa inna hadha mamnu'un wannan an hana shi wa mithluhu ar-raddu haka nan kuma bugun ƙasa shi ne gudu wata siƙo da kuma tafi an gane ya wallahu alam Allah shi ne masani wala kad ja'a fil jawahir ghaliyati annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta maza tafi mata at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq lin-nisa yawa saboda haka babu tashi a ibada ga namiji sai dai mace balle wasu suna yin zikiri suna yin tashi wannan kwata-kwata babu shi addinin musulunci ko babu shi a ɗariƙar tijjaniya duk wanda suke zagin ɗariƙar tijjaniya da waɗannan abubuwan su sani cewa babu shi tijjaniya hana yadda annabi ya faɗi shi haka yake a wajen sa shi ma da abin da aka ji ya saba addinin musulunci ko kuma duk wani aiki da aka ya saba addinin musulunci to kakka ba san kawala shi tijjaniya barranta daga aikata wannan في الجواب المسكتة في الجواب عن الأسئلة الكرزازية لمولانا السيد إدريس ابن محمد ابن ابن محمد ابن العابد العراقي الحسيني واتو بشا إدريس إمام الزاوية بفاس شين الإمام الزاوية تشيك الجاني أفاس بأدن الكلام واتو ko ba da kalami ina gani ko wato ga maganar da ya fada waka ne yace farra الرقص والصراخ هو التصفيق عمدا بذكر الله لا يليق يتي روى da ihu da tafi wato la yaliqu bai dace bi zikrillahi ammatun Allah amdan da gangan sai dai mutum ya fita a hankalin shi amma da gangan yana yin tafi yana yin rawa yana yin ihu to wannan bai dace da zikirin Allah ba wa ghairu da da wani wannan kamar harakatun nafsiya motsi na rayu mutum ya rika girgiza jikinsa kamar mace illa ma'al ghalabatil qawiyya sai dai tare da rinjaye mai karfi imana fita asahu an kulli ma yaf'aluhu ahlul bid'a wa yattabi bi fi'li arbabil wara wato ya bar duk abin da masu bid'a suke aikatawa ya koyi da aikin ma'abota tsantseni إلى قوله إذوا فنشي وإنما المطلوب في الأذكار الذكر بالحضور والوقار abin da ake nema a yin zikiri shine mutum ya zikiri tare da halartar zuciyarsa da girmamawa wa wajibin tanzihu zikrillahi ala allazi bil aqil al awahi wajibi ne tsarkake zikirin Allah amma ga mai hankali fa bai koma ga Allah wa qad raqai raqai ra'aytu firqatan in zakaru tabadda'u wa rubbama wa rubbama qad kafaru yace ya ga wasu mutane idan sun zo za su zikiri za su yi ta bidiya yace wataƙila ma har sa su kai haddin kafirci a gane shau tijani wato ba malike ne kuma malikan shin nashi akwai tsanani fa bayan da muka riƙe addini ba haka yake wajen shau tijani shau tijani shi idan mutum sunansa abdullahi ba za ka ce abdullahi ba kana musulmi ce to wannan wasa da sunan allah mutum ya yi wasa zai mutu ba imani ko abdurrahman yace dole kai kana musulmi ka san sunan Allah ka san yadda ake furta su wannan shine mazhaban sha'awar tijani yana da cikin masail da ya tsananta a kansu to ina ga yin zikiri kuma ba za ka ambata sunan Allah daidai ko ka mai da zikiri abun wasanka kana ihu kana tafi kana tsalle ina shi tijjari da wannan kazantar akhlau min ismillahi harfal ha'i sun wofan da harafin ha min ismillahi kamar za a ce Allah to kwata kwata babu Allah ne Allah Allah ne kawai to kuma ba haka yake ba wa alhadu fi a'zamil asma'i suka kangare a cikin mafi girman sunayen Allah shine Allahu yace wal alif al mahdhuf qabla al ha'i yace alif din da ake goge gabanin ha Allah din kad asqatuhu yace sun ma fadar da shirki Allah kawai wa huwa du khafa'i yace ita ma abu shirku yace ai kaga ai alif jani ai Allah to kaga hadin babu Allah aka tsaya banda na haka kuma aka zaka ce ma Allah to wannan duka yana kai mutum zuwa ga kafirci haka yi mazhaban shi tijjani yake wa gharrahum isqatuha isqatuhu fil khat fadar da ita a rubutu ba a rubuta ta ba shine ya rude su wa kullu man yusqituhu fa muqti duk wanda ya fadar da alif din na Allah to yayi kuskure to wannan a karanta sunan Allah ma wa ja'a fi ba'da kalamin yau can maka gaba da kalamin ne ولست منكرا لنفس الحلقة yace ban kasance ina kore wato halka da ake yi bane ban siyahi ina kore ihu ne walgina da waka wazzaqati da ƙara waka ka karanta ta daidai ne amma ka wake ta kuma ba a so tun daga shi Ibrahim ma yake ne sariman waslal ghawani wa atazil dhikral aghani أغاني بها جمع بنيانها ورم بالجيد الحسامي وصل مختوم الدنان والملاهي والمغاني من كران أو مباني كل ذي ويك سراب وابغي روحا للمعاني تسود هكا شيخ شو ابراهيم ما يجرجدي كان واتو واتي واتي بل للسياح والغنى والزعقة دكارة والرقص دكما روى والشطح da tumbatsa faɗin maganganu wato da suka fita iyaka da baitin lahi a masallaci wal khuyala da kasaita wal fakhri da alfahari wa tabahi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshen zamani za a yi zo mutane suna yin alfahari a cikin masallatai saboda haka wannan duka abubuwan cikin dariƙar tijaniya an haramta su idan za ka yi waƙanka da hausa kai in za ka yi waƙanka da fulatanci ka yi in za ka yi da larabci ka yi ko da barbarci ka yi amma karka ne da shi wato a suran kiɗa da an bin sallu ma'a sallam ya ce inna Allah ya fi kulli mudini Allah yana gafara da duk wanda ya zunubi in musulmi ne yace illa sahiba arbatatin wa wato sai mabocin gurmi wal kubati mabocin ganga in ma baka kiɗa ganga in ka je stadium an kiɗa maka ganga menene kai duk ne saboda haka da maroka da ake kida musu kida da kai da kake za studio a sakan maka waka ka yi bege to wannan haramun ne dan za ka yi bege na annabi misali ko wakan annabi ne shine bege ake faɗa ko to ai ba zai halatta haram ba kuma idan ko zai yi haka sai ka zo ka ce bari kai shasha kuma da sunan za ka yi bege annabi sai ka halatta tatan shi ma ko ka shariya duk da wannan kida ganga din haramun ne sarewa haramun ne mizmar duk wannan haramun ne saboda haka dan za ka begi annabi ba zai halatta maka su ba kuma karka ce wai ba ka kada ba ka je studio wannan duka piano nan duk nau'i na ganga da kiɗa da ka sani a alafin lahan da ma'azif ba wanda ba wace haka ake kada su saboda haka mutane su fahimta ɗariƙar tijjaniya babu wannan wasa in ka ga wasu suna yi to wannan ba 'yan tijjaniya ba ne ko da ka ga ƙasar larabawa eh to 'yan duniya ne waɗannan ko ko kuma wasu tariku ne wanda ba na tijjaniya ba ne. Eh, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce an yi a masallacin sa ba a yi kida ba. Wasa ne da ɗan kogi da ɗan sanda mutane Habasha suka yi, amma babu wata wannan a cikin babin Al-Bukhari ya zo babu hirabi wa daraki yawmul Eid. Babu wata kiɗa ganga ba taɓa zamanin Annabi namiji ba da ya kaɗa bandiri ba taɓa yi ba ko tabi ba a taɓa samu ko guda ɗaya ba. in ko sai da Aisha an mata waka wannan jari aka ce suna yara ‘yan mata aka yi, kuma shi ma ba kiɗa ba ne, waka ce ta maka. Habasha da sun tari annabi an buga bis mace ce ita ma, wanda ko da maulana ya magana a wannan ne sunan shi Shekh Ibrahim wata wasu bi sunna a Katsina, yace idan misali runduna ne za su je sojoji to ba laifi a yi wannan ko za a tari babban bako ko za a yi biki a kada dufu da wannan jais amala fil ibada Allah ya sa mun gane kuma ba wai mun damu da masu yi ba masu sukan dariƙa ne da waɗannan abubuwan muke gaya musu kuma wannan duka in ba ka yarda ka karanta littafin maulana النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد ذاك سامو إن شاء الله الله يكون ساتي za mu ci gaba akan waɗannan zantuka Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya kiyaye mana shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala